بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa mu a daidai wannan rana na Lahadi bakwai ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta dubu ɗaya da arba'in da shida da bakwai wanda ya je da ashirin talatin da ɗaya ga watan August dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan majalisi namu da muka saba mana karatu cikin littafin tajridu tawhid mufid na al'allama Ahmad ibn Ali al-Maqdisi yan ba manta ba muna dai inda malam ya yake yi mana magana akan shirka da nau'ukan shirka shirka ya ce shirka ya nau'adu zuwa nau'i guda biyu abin shirkun ta'abil shirka da bawa ke raba ubangiji da kamalansa yake sance ma ubangiji kamalansa tun daga ya ce ba ubangiji ne ke halitta ba ko kuma ya raba ubangiji daga sufofin kamalansa ko kuma ya koma kuma yana bautan ubangiji yana gama shi da wani abauta so sannan kuma shine ma da ya shiga da nau'i na biyu shine shirku tamfi shirka da ake daukan wani da haluki a ji a kamanta shi da ubangiji insha Allah zamu zamu karanta abin da ya sauka a daidai wannan gaba na nau'i na na shirka ne insha Allah ta'ala annabi sani شوف التوفيق هو
بسم الله الرحمن الرحيم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني شرك التمثيل وهو شرك من جعل معه إلها آخر كالنصارى في المسيح, في المسيح واليهود في عزيز في عزير واليهود في عزيز والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة وشرك القدرية والمجوسية مختصر منه وهؤلاء أكثر مشرق العالم وهم طوائف وهم طوائف جمة منهم من يعبد أجزاء أجزاء سماوية ومنهم من يعبد أجزاء أرضية ومن هؤلاء من يزعم أن أن من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل أقبل أقبل عليه وأعتنى به ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى إلى الأعلى الفرقاني والفرقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى فتارة تكثر الوسائل وتارة تقل تقل وتارة تقل فإذا عرفت هذا الطوائف وعرفت وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال.
قال الكتاب النوع الثاني شرك التمثيل وهو شرك من جعل معه إلها آخر كالنصارى في المسيح واليهود في عزيز والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة وشرك القدرية المجوسية مختصر منه وهؤلاء أكثر مشرك العالم وهم طوائف جمة منهم من يعبد أجزاء سماوية ومنهم من يعبد أجزاء أرضية ومنهم من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى فتارة تكفر الوسائط وتارة تقل فإذا عرفت هذه الطواعف وعرفت اشتلال نكير الرسول على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره ينفتح لك باب الجواب عن السؤال إلى آخر كلام المؤلف ما التي النوع الثاني نوع نبي kana manta malam yana mana magana akan wato shirka da yake da alaka da zatin ubangiji a sai ce annau'u thani nau'i na biyu wanda yake da alaka da shirka kan ubangiji shi kansa shine shirku tamthili shine shirka na kamanta mahaluki da ubangiji a kamanta wani mahaluki wanda ke dan adam ne ko kuma wani wanda ke ubangiji ne ya halicce shi sai a dauke shi a cincida shi a kai shi matsayin Allah ta'ala وهو شرك من جعل معه إلها آخر shine shirka na wanda ya je kaga tare da ubangiji wani abin bauta daban wanda ba Allah ta'ala ba kan nasara fil masih kaman nasara abinda cikin suka tsara na wato annabi Isa suka cince da shi saboda abajin kai shi kululwa dan yabo suka ce abin bauta ne suka kuma danganta cewa ubangiji ya sauka a zatin na na Maryamu daga baya kuma wannan ya zama dalili dalili da ya sanya wato shi annabi isa yana da wani bangare na lahutiya wato bangare na kasancewar shi dan ubangiji ya kuma da wato wani bangare na kasancewar shi wato wato nasutiya dan adam Allah ta'ala kamar wato ne yana son ya bayyana ya bayyana a cikin dan adam ne shine kawai sai ya bayyana a cikin annabi isa kaga ko ba komai dai wannan ai babban babban wato ta'ari ne aka yi ma ubangiji amma kamar mun faɗa ce muka ce ba wai dukkan nasara suke faɗan wannan maganar ba akwai nasara muwahhidun nasara almuwahhidun nasara wato wanda su zaka same su ana kira su unitarians su suna cewa annabi san har yanzu dan wato ba Allah ba dan Allah ta'ala bane bawan Allah ta'ala ne amma akwai wasu abubuwa da suka hana su imani da manzo Allah sai ya zama su ma wannan bai bai fushe su ba kamar da aka sani dai ko da mutum ya zama mutum mai kirki amma mutukar lokacin da aka aiko ma'aiki yake yadda da shafakon ma'aiki to daga wannan lokaci wannan imanin da ya yi da sauran annabawa duka ya rushe baki daya azalla yake cewa a cikin hadisi ce sahih la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun kuma lam yu'min bi ila dakhala an-nar babu wani wanda zai san da da wato ya san da sakon da Allah ta ya tura da shi ya ji labari na ya ki imani da ni face tashi alkiyama in tashi zai shiga wutar jahannama saboda haka ko da su waɗannan nasaran yanzu nan ana ana maganar galibin nasara suna cewa annabi isa dan Allah ne amma ka san ba kowa ne ke cewa annabi isa dan Allah ne ba kuma muka ce wannan shirkan da shirka ce amma ba ta kai tsanani ba akan wanda ce kowa da kowa Allah ne su kaga galibin ma nasara ai sun ce wai annabi isa ne kadai wato dan Allah ta'ala ba ta cewa kowa da kowa Allah ne amma za ka ga a daidai wannan lokaci za ka ga wasu a suna cewa la ilaha illallah kuma sai su cewa komai Allah ne to kuma a ce ma wato kirista kafiri amma kuma a ki ce ba kuma waɗannan mutane kafirai na a ban gane ba kike cewa shirkun tamfil za ku ga masu cewa kowa kowa Allah nan ne kusan ai sun fi kowa mungi sun fi nasarar mungi shi yasa za ku jimla cewa kafircin waɗannan mahaukata masu cewa sharbinsu takalminsu komi nasu Allah ne to wannan ya fi banna akan kuma wato su shirkan nasara dai bannan nasara ka duba ka ga nasara akan bawa ɗaya suka yi shine annabi isa amma ka duba ubangiji yana cewa sun kafirta sun kafirta sun kafirta to me kake wato jira kuma a dai wannan lokaci dan wani yana cewa la ilaha illallah wai a ce wai ka wai ka ce mushi kafir to kuma a ce mushi kafir ba san me za a ce mushi ba an mutum wanda yake cewa irin wanda cewa komai nashi Allah ne ba baki da wato kaga ba bambanci tsakanin wa ake bauta da wanda ake bauta me bautar da wanda ake bauta to ai kaga wannan ai abu ya lalace kuma abu ya lalace ah Allah ya kyauta wahum wal yahudu fi uzair da kuma abin da yahudawa suke faɗa kan da uzairu mun yi magana muka ce uzairu ba duka yahudawa suke faɗa ba amma wasu bangare daga cikin yahudawa du yahudawan madina yahudawan asfahan da suke wato a iran a wancan lokaci da kuma siddiqiyin siddiqiyin wasu bangarori na na yahudawa ibn al-mubahir ya ce su ma suna cewa wato uzairu dan Allah ne dalilin da suke ce uzairu dan Allah ne tun lokacin da ubangiji ya ya kashe shi ya sanya mishi bacci a tsawon wato shekara ɗari daga baya sai ta da shi shine wannan wanda Allah ta'ala ke bada labari a cewa ya zo ya kita wata alƙarya ala ana yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amadahu Allah bi at'ami thumma ba'atha Allah ta'ala sai ta da shi to gadan ya an ta da shi daga baya je wanda suka san shi suna suna raye Allah ta ya dan ba wasu daga ciki sannan kuma ya iya dawo musu da attawarsa ta bace mota na sai riga ya lalata ta ya sa ta bace sai ya dawo musu wasu bangarori da attawara sai suka ce to wannan ba zai zama kowa ba sai sai sai dan Allah ta'ala shi ma ta aka sai suka ce shi din shi ma dan Allah ta'ala ne amma ba duka su ne suke faɗa haka ba saboda Yahudawa wannan zamani yanzu suna ta inkarin cewa wasu ba ta faɗa haka a akwai Yahudawa wasu bangarori da suke faɗan haka a Qur'ani kuma dai ya ce sun ce wa qatil yahudu uzairu ibn Allah to na ba karyaye ba والمجوس على ذلك مجوساوة القائل بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة مجوساوة متعدا فارساوة أسل أور من ملك إيران su ne suke cewa suke danganta alkhairi zuwa ga Allah haske da kuma alshari zuwa ga Allah duk suke cewa Allah haske ya fi Allah duhun karfi amma to kaga wannan su maka sun dauki wani bangare ne na na wato karfin ubangiji na cewa ubangiji shi ke kaddara alkhairi da sharri suka ɗauki wannan sharrin suka danganta ba shaidan kaga kamar sun ce wannan duk wani abu da kaga na sharri na abin da Allah ta'ala baya so to wannan yana wajen mulkin ubangiji kaga shi ma shaidan kaga zai zama wannan ya bayu an ji a cin cika shi ya kai matsayin ubangiji wannan ga yana daga cikin shirka mai muni kwarai da gaske shine a ɗauki wani fajiri irin iblis kuma a kai shi matsayin matsayin irin na ubangiji kaga wannan wato lamari ya girma kuma bala ce wa shirkul qadariyya al-majusiyya muktasarun min idan ka zo gidan musulunci kuma shirka na wanda suka zo da bid'an qadar masu cewa Allah ta'ala bai kaddara aikin bawa ba to shi ma wato wani wani wato tsakura ne wani wato takaita wato takaitawa ne daga shirka na majusawa mun yi magana akan wanda shirka na qadariyya shine wanda suke danganta cewa bawa shike da aikinsa shine mahalicin aikinsa bawa Allah ta'ala bai ga dama bawa ya zama ya saba masa ba dan haka iya saba shi ya ga dama aikin sa na sani wannan kaga wannan duk in ka in ka tabbatar da wannan zai bayu ka ce a mulkin ubangiji akwai wani wanda yake abin da ya ga dama a tisa sa ubangiji kuma mu kuma suna ba mu faɗan haka muna cewa ubangiji baya umarni da alfasha muna cewa ubangiji yayi umarni a bauta masa a shari'a amma kuma ubangiji a kaddarawa na rayuwa ya halta za a samu ya samu kafiri wanda ya kaddara sannan kuma kafiran ba wai sun kafire shi bane ya ga wato ganin dama ne saboda jarabawa da cikin jarabawa ya ce a basu shi zaɓin su amma da ya ga dama ya makure su ya hana su su yi shirka ba wanda ya isa inda ya ga dama ya kashe iblis to da lokacin zai kashe shi shi shi ma da yake iblis ya san wannan sai ce rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun ya roƙa ce ya ubangiji na a tsahi ta mun zuwa ran da tashi alkiyama shi kaga ba wani wanda ya isa ya yi saba ma ubangiji a cikin malakutu na ubangiji sai yayin da ubangiji ya ga dama to wannan shine mu'taqad na ahlus sunna jama'a to amma su qadariya suna danganta aiki wani aiki zuwa ga bawa shi daya kaga su ma sai kamata a wato majusawa masu danganta aikin sharri zuwa ga ubangijin wato ruhu shi zama ne ce muktasarun minhu wa haula ya aktsar mushrikil alam wadannan awwal wa'alan wato mutane da na zaga maka su su ne galibin mushrikan duniya a yanzu wahum qawaibu jamma sun kasu gida-gida sun kasu kashi-kashi minhum man ya'budu ajza'an samawiyya a cikin su akwai wanda zaka ga yana bautan wasu bangarori na sammai na sama ya dauki wani ya ce shi na bautan rana ne ya ce ko yana bautan wato wata ne ko ce yana bautan taurari ne ko kuma a yanzu mutum ba zai ce yana bautan taurarin ba amma kuma yana yin wasu abubuwa wanda labu da wannan bauta ce kamar masu bautar da kansu ma wato taurarin nan da sunan ramli wannan bokacin taurarin da ake yi zaka ga mutum baya kaiwa baya kaiwa baya dawowa sai dai abin da tauraron ya gaya mishi dai da aure ba zai yi ba sai tauraron ya gaya mishi dai da neman kuɗi ba zai je ba sai tauraron ya gaya mishi dai da fita ba zai je ba sai tauraron ya gaya mishi dai dai da wani wato addini da zai ma'allaka ala sallah sai ya jira an ce a wannan lokaci akwai wasu akwai wasu wato manyan mala'iku wanda ke ubangiji yake sa su da amsa addu'a a wannan wajen sai ya je wata yaron ya gaya mishi na kuma zo ya ma Allah kala wannan ibada to kaga wannan bauta ce yayi saboda baka yi ba baka ki ba sai da taimakon tauraro haka wannan shi ma bauta ne mutum ya koma yana bautan tauraro ne bai sani ba malai ce wa minhum man ya'budu ajzan ardiyya daga cikin waɗannan mutane abin da zaka same su suna bautan wani bangare na na ƙasa doron ƙasa wanda sunan gumaka kamar mutanen indiya ko da sunan bautan wato shekunai manyan malamai a dinga bauta musu bauta malamai ko ba shi da kace su su iyayen giji ne ba a wannan ba shi ne matsalan ba su koma suna halatta muku haramun suna haramta muku halal kuma ku ringa musu akan haka to yanzu in aka musu biyayya yanzu an koma ana bautar su baki daya kamar kuma wato bautan kaburbura da ake yi har yanzu a wannan lokaci zaka ga ana zuwa ana ganin cewa zuwa aje a yi wani su ibada ko a yi wasu addu'o'i a wajen wani kabarin wani mahaluki wanda zai Allah ta'ala amsaran amsan sa to wannan duk wato bautar su ne ba a sani ba wannan bauta ce kuma duk wanda ke yi wannan sharrai suka cika kuma duk wani uzuri ya kau to ne zai wato tashi ya waye gari yana ba musulmi ba a fahimci wannan wanda ya je yana yin wani karakai a wani kabarin wani bawan Allah yana ganin cewa samunsa da ci ya cinye a duniya shine wannan hidima da yake ma wannan kabarin a in ya zama sharadai sun cika ilimi wanda yake kauda jahilci sun cika hujja ta je masa wanda yake kauda rashin rashin iso isar hujja duk wani uzuri kuma ya kau ya doge yace shi ina dole sai ya bauta ma Allah ta hanyar shehu wani wannan wanda ya mutu in ya mutu haka zai ya mutu wa musulmi ba in ya mutu yana da uzuri hujjoji ba su tsayi a kansa ba bai fahimta ba to wani da uzuri wajen ubangiji amma kuma wannan abin da ya kuma za a kira shiriya ba zuwa a kira shi wannan abin da ya bata kuma kuma kafirci ne wannan shi a karan kansa malaka wa min haula man yaz'umu anna ma'budahu akbaru al-aliha daga cikin waɗannan wato gungu na mutane wanda suke bauta ababe da yawa a doron ƙasa akwai wanda yake riya cewa shi wanda yake bauta a cikin ababen bautar to shi ya fi kowa girma ya fi kowane abin mabauta girma sai ya kokarin cewa ma shi a duk wani abin da ka gani to ta jan wato wato ta goma shi ne na shi wani wanda yake bauta din wa min wa man yaz'umu annahu ilahun min dunil aliha daga cikin wanda ka samu akwai wanda zaka ga yake riya cewa a shi bai ce a wanda yake bauta shine shi kadai abin bauta ba amma dai shi ma ɗaya daga cikin ababen bauta ne wa min man yaz'umu annahu ila khasbu bi ibadatihi akwai wanda yake riya cewa idan yake banci wani abin bautan nasa da bauta wata batun ilaihi ya yanke jiki ya tafi zuƙa ta karkare masa aqbala alaihi shi wani abin bautan nasa zai je tun karo shi shi ma wa tana bihi ya taimake shi ai to dama kun sha jin cewa a mutum ya ce shi bai sai saba ma wali ba ne saboda iya saba mishi zai ga zai gani a ƙwaryansa zai falfalce kasuwa babu amma in ya koma yana shiri da wali ba ne yana hidima ahali ne shi ma to kaga shi kenan zai koma samu duniya baki da shi kaga dan duniya kawai ake wasu abubuwa baki ba wai ana yi da zahira wa minhum man yaz'umu anna ma'budahu al-adna yuqarribu ila al-a'la al-fawqani wala kamar larabawa kenan akwai wanda zaka samu shi kuma ya yadda cewa ubangiji wanda muke bauta wanda ke saman saman bakwai baki daya shine ubangiji da ya gagara komi da kowa to amma yana jin cewa yanzu wannan wanda yake bauta a ƙasa wanda ke shi ya yarda cewa makaskanci ne shine al'adna ta hanyar bautan shi yake ƙara samun kusanci zuwa ga na sama din nan wannan kamar larabawa kenan ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa jisu wal fawqani suka ce to kuma abin ma ya tafi daki daki mataki mataki shi wanda ke wanda ya tafi mafi kaskanci to zai isar maka da abin da kake na bauta ya kai ya sa ka samu shiga a wanda ya fi shi girma shi kuma wanda ya fi shi girma shi ma zai yi zuwa ga wanda ya fi shi girma haka har a je wurin ubangiji shi da shi ne wal fawqani yuqarribu ila man huwa fawqahu shi wanda yake sama da wannan kasan zai kai shi wanda yake sama da shi shi ma hatta tuqarribahu tilka al alihatu ila Allah subhanahu wa ta'ala har wannan abu abu tan baki da su kai su tike shi zuwa ga ubangiji shi daya wanda shine ubangiji wanda yake saman kowa baki daya a kamar yadda wani zaka samu yana cewa wai in zaka wai ai kai baka saka kira Allah ta'ala ba kai baka saka kira Allah ta'ala ba dan haka ni ka kira ni ni kuma sai in dauka kiran naka in kai ma ubangiji ko wata ne tashi sai je kira ubangiji dai kira ubangiji kuma sai lamari ya lalace shi ne ke nuna musu cewa to ai an gaya maka cewa ba a kira Allah ta'ala kai tsaye kai dai ba za ka iya kira shi ba sai dai ni ka zo ta hanya na sai in kira maka shi to kaga wannan duk ana ne ba a mai da abubuwa ya zara kuma an mai da addini ya zama wato takassu hanyoyi na cin abinci in ba haka ba to me zai sa dan adam ci haka bayan ubangiji a qur'ani qur'ani da muke karantawa shine ne yake faɗa cewa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان yake cewa idan bayina suka roƙe suka tambaye ka ni wai ya laji su kira ni ka ce kawai su kira ni kai tsaye haka ubangiji ya gaya maza Allah kaga bai ce a ce maza Allah kai ka a zo a tara maka wato kiraye kiraye kai kuma ka rike kai kuma ce ka yi min kiraye kiraye ubangiji bai ce maza Allah ya mushi wannan ba idan har wato addu'a da za mu daga hannu mu yi mu yi ma wato Allah ta'ala ba a yadda maza Allah ya shiga tsakiya ba to kai dan me zaka ce sai wani malami ba shi rakiya maza Allah shi kanshi an ce bai matsayin shi da wannan girman nasa bai kamata a sashi a tsakiya ba yayin da za a kai za a rufe ubangiji kawai dai abin da ubangiji ya yarda a sa maza a tsakiya shine ka yarda wannan shiriyar da yanzu zaka yi tutiya da ita to ka gina ta akan sashi shiriyar ma'aiki amma ba inda aka ce in zaka roki maza in zaka roki Allah ta'ala sai ka roka ta hanyar ma'aiki babu shi hatta wannan hadisai da suke yawan kawowa suke cewa manzala manzala ya ce da wata rubi jahi fa ina jahi inda Allah azim wannan mun cewa za ku yi ku roƙa da alfarmana ku roƙa da daraja ta wannan mun sha faɗa cewa nan ba hadisi bane ba inda zaka je ka samu hadisi a ce wannan hadisi ne manzala ya faɗa ba mu shi wannan kwata ba inda manzala ya ce a je a roƙe shi a roƙi Allah tare da alfarmansa ba yi alfarma eh yana alfarma amma wannan ba a ba a bautar da mu a ce mu bauta mu ce ya ubangiji yi mun dan alfarman annabi ba ba a faɗa haka ba wannan kaga nake cewa na sha ina yawan faɗa cewa ba wai tsakanin mu nake magana ba in ce malam da Allah yi min dan annabi wannan ba shi ma yanzu in ka ce misali liman yi min kaza dan annabi in faɗa masa wannan magana ban yi shirka ba na yi abin da ke halal amma ba shi abin da ba sahabbai gani abin da suka fi shi ne ba ni dan Allah to amma mun riga mun saba a dole muna kawo wasu abubuwa masu girma mu tsakankaninmu mu ce yi min dan zumunci yi min dan iyayenmu yi min saboda dan gargarin mu daya yi min dan kaza to kaga annabi ya faɗa na abu da faɗa kaga idan kace yi min dan annabi wani babu lafi tsakaniya da kai amma ka daga hannu kace ya ubangiji yi min dan annabi alfarma ma'aiki bi jahi rasulillahi ko bi hurmati rasulillahi babu wani aya ko hadisi da aka zo aka ce muna mu yi wannan abu saboda saboda wannan ta wannan hanyar babu shi hadisi da ke kawowa suke hadisi wannan makawon da zala yake cewa na yi tawassuli da ma'aiki ai kaga wani abu da za ka lura a cikin hadisin a yana magana da ya yi tawassuli da addu'ar ma'aiki ba yana magana da ya yi tawassuli da alfarmar ma'aiki ba mu kuma da ba rigimin mu ba wai shine ka ce wai ka je wani ma'aiki maka addu'a ba wannan duk wani sahabbai suna yi bal ba ma ma'aiki ba yanzu ya halatta in zo ce liman da Allah ta mu da addu'a da addu'a ba ma mun wannan muna iya yi wannan ba shi ake rigima ba shi yasa shi wato shi kashi wannan al'a'ama bakawan da ake ta kama hujja da shi wajen nuna cewa ya halta a ce dan alfarma aiki za ka samu ya yi addu'a kuma wanzu ana shi ya musu addu'a a shi kaga addu'a ake magana ba ana magana ne na dan alfarman sa ba saboda haka magana mafi inganci in za ka roƙi ubangiji hujjan kawai mazala bin alfarma yana da ita wajen ubangiji yana da girma yana da girma me yasa ba ba a ce mu yi ba kawai amma an ce mu roƙi Allah da girmansa da sunayensa da sifofinsa kuma an ce mu roƙa da kuma aikinmu na alkhairi kamar da hadisin ashabul ghar wanda wanda suke wato kogo ya rufe da su suka rika ita wasu da aikin su duk wani kaga ana da dalili a Qur'ani ko Sunna amma ka kawo dalili aka ce ka je ka roƙa dan alfarin ma'aiki babu shi babu a kamar yadda muka ce akwai tawassuli akwai wanda ke sa da amfani tawassuli da ma'aikin da take da amfani shine wato imaninka da ma'aikin ka ce ya ubangiji dan imani na ga ma'aiki yi min kaza haka imani wannan ibada ce haka da'a da kake ma ma'aikin ya kace dan da'a da nake ma ma'aiki man kaza wannan da'a ce haka soyayya da kake ma ma'aiki soyayya ibada ce dole ce ka so masa Allah kace dan soyayya da nake ma ma'aikin ka yi min kaza ya halatta wannan wannan shi tawassuli wanda yake mubahi amma tawassuli dan alfarmasa dan girman sa zuwa wurin ubangiji to ba a halatta mana wadannan abubuwan ba wannan ya daga cikin abubuwa da mutane suka kawo suka kirkiro kuma har yanzu ana ta musu bashi dalili ba su kawo ba su kawo dalili ba amma dan tsakanin mu kawai in ce ya yi min kaza dan annabi muka ce wannan ya halatta a dan ko kuma ce yi min kaza dan zumunci wannan ya halatta kamar da ya zo a cikin al-mu'tamul kabir a da kuma da tafai da dama da ake ruwatowa ta hanyar mujalid ibn sa'id daga imam sha'abi abi ibn sharahil sha'abi daga abdullah ibn ja'far abdullah ibn ja'far yake cewa wanda yake dai kamar dai yake ga ali ibn abi talib dan dan dan uwansa ne sai yake cewa kuntu as'alu aliyan shay'a fa ya aba lakan tabi aliyu sanda yake kalifa in ce ka bani abu sai ya ki bani inda kun ga kun ga dukiya noma ce bai dauka ina ba dake sa ba fa aqulu sai ce bi haqqi ja'far dan haƙƙin ja'far dake dake kanka mu ƴaƴan ja'far ne kai kuma dole ka kula da mu dan kai dan uwan ja'far ne asubin sa ne dan haka haƙƙin ja'far dake kanka ka kula da zumuncin mu ka bani wannan din sai shikenan sai ce fa idza qultu bi haqqi ja'far atani idan nace bi haƙƙin ja'far din sai ya bani wanda ya cikin mu'jamul kabir na na wato at-tabarani yana cikin al-isti'ab na wato ibn abdul bar yana kuma cikin tarihu dimashq da kuma sauran littattafai na malamai ana rawaitowa ta hanyar mujalid ibn sa'id daga ash-sha'bi wanda yake isnadi ne duk da akwai dan rauni mujalid amma kuma la ba su bi saboda haka duk wani wanda zaka kama kafa da shi in dai ba kama kafa na ibada ce ba to sai dai ka je wurin ubangiji kai tsaye amma ba a ce ka je dan alfarman wani bawan Allah ba balle mutum ya ce a dan alfarman shehu ta ko dai mutum ya ce yanzu ka kamar yanzu ba ba bauta bauta mulki ya kama ba za ka je yanzu an fara abubuwa iri a ce wato muna kokarin wato karanta shiririya da waye saboda alfarman waɗannan kwanaki na ubangiji dan alfarman wannan ubangiji Allah ya kawo ya ƙara soyayya tsakaninmu ba suna faɗa ba to waye ce wannan kwanakin suna da alfarma da ubangiji ce a roƙa dan alfarmansu babu ba babu wanda ya faɗa wannan magana ba wanda ya faɗa hasali ma ita kanta wannan suka su wannan kwanaki da suke cewa ranar sha biyu ga wata ko kaza ko kaza ko kaza duk hasashe ne wanda ba tabbas a wani malamai to aka ja kuma wajen malaman tarihi za ka ji ba tabbas ne ba eh sha biyu ga wata ba wani tabbas a kansa eh lijini da ya tabbata amma magana ka ce ranar sha biyu ga wata ina ka ji samu kawai wani malami ne ya faɗa kuma wani malamin wato su Muhammad ibn Ishaq da sauransu Musa ibn Uqba da sauran malamai suna da maganganun su da suke faɗa. Sauran malamai suna da maganganun da suke faɗa akan watannin. Wani yace kwana goma, wani yace kwana takwas, wani duk ana akwai wannan magana da malamai. Saboda haka wato da ubangiji ya ga dama ya mutu da gudu da fara lokacin azhar. Ya ga mana cewa wannan shine rana ku rana kun da aka kuma aikin ku da aka zo ku yi basu. Amma kaga mu kowanne basu ma ko ba na matsala ba ba inda aka ce kaje kai basu. ila iya kare mutane jahiliya ne ya musu yawa ya musu kanta a zuciya kuma suke yi malaka fatatan takthurul wasa'id wa tatan taqil wani lokaci wa'annan yan tsakiya da ake sawa tsakiya za ka samu sun yi yawa wani lokaci kuka sun yi karanci ya wani ne da yadda bid'a da shirka in ta zauna a wannan a wannan garin wani za ka an wasu za ka ba suna bauta ma kakannin su ne an sansa sun su kamar yan uwan yamune nake tsammani aka su ba kusan duk suna ji bauta ma su kakannin su ne kakannin su kawai dodannin kakannin nasu su ne sai tsammanin suke baya mutu za su suke masa nasara a duniyar su Allah ya kyauta ba da ce fai za a rata hadhihi tawaif idan ka fahimci waɗannan kungiyoyi kowanne yana ma Allah ta'ala shirka wa arafta shidada nakira rasul ala man ashraka bihi ta'ala kuma ka fahimci kasan tsananin musuntawa da manzon Allah ya akan wanda ya gwama ubangiji da wani fil af'ali a aikata aikacin da ubangiji yake ya dauka aikin da ubangiji yake ya ce aiki wani bawan shi tai wani aikin kamar da yake cewa annabi kwana za ku ga abin yana ta yawo kuma cikin abin da zai baka takaici in ka je kai ruwa ka sai ga wani mutum malami ya faɗa yana zartaftawa cewa wato annabi annabi kusan suna cewa hakika muhammadiyya da suke faɗa cewa mazala shine kusan usulin kowa ba kowa ba shine usulin sa ba kuma ko da wai mazala dai a jiki ya yi jikin zuwa amma da shine usulin kowa da haka suke cewa ba kusan shine ba mahaifin annabi annabi isa ai nan kun ga wannan abu a media yana ta yawo wannan cin shekun su wanda ke kaula yake cewa wai ai shi wannan shi matsala shine mahaifin shi kai annabi isa shi da kace ba shi da ba ba shi da uba kuma wannan hanya ana buƙatar tattaunawa amma kuma yanzu kaga sai a zo cewa ba gane bane dan Allah ina mutum zai gane wannan bagani wani duk fasan da kake zaka ba wannan bawo Allah ta ina zaka fasara ta imani dai Qur'ani ya wani ya ce wai ai yana magana da alam na na na na na haqa'iq haqiqa yake magana kenan kuma kuna magana da alam na azawatir ya zo kana ta maganganu ai haƙi ai ka ce kuka ce haƙa'iq kace kace haƙiƙa wato kowa kowa Allah ne kaga da ba haƙiƙa da ba ai ba ai ba ra'ayin kenan wato kaga shi yana yi ne a cikin duniya na wahadatul wujudi cewa duk abin da ka gani a duniya to tajalli ne kuma mazari ne da aka samu daga haƙiƙa muhammadiyya shi kenan kaga an gama magana ka faɗa wannan magana wanda kowa zai gane inda ba kowa ke gane yaran ku ba mun su baye sai kai wannan bayanin cikin sauki wato abin da muke nufi wahadatul wujudi kowa da kowa Allah nan ne to shi shehu yana ga abin da yake nufi kaga da kana faɗa sai kaga wanda suka ce maka kamar bari na su maka kamar a wurin tashi ya zuwa ne to haka to yanzu kaga ubangiji shi ya kagi annabi Isa babu ba kuma wannan busa da Jibril yayi ma yayi ma yayi mana na Maryamu ba busa ne ta fuskan yadda zaka ce dan adam ya namiji da mace sun kwanta mani ya shiga cikin gaban ta an samu da da iwa ba dan me zaka dauko wannan wannan abubuwan har ka dinga danganta ta cewa kaza kaza nurul muhammadi waye waye waye kuma ma da aka samu wannan iska iltazzat ta ji dadi waye waye zai kawo wannan magana in ba so kake ka rurguza maganganu baka lalata imani imani ka zama tun daga tushe ka cire shi wallahi ba dan wani lokaci neman rigima muke muke yawan tattauna waɗannan abubuwa amma mu ce za mu yi shiru waɗannan abubuwa an zo gaban su na karatu to wallahi gwara mu yi shiru mai tafi kowa ya shige kowa ya ta ibada in wannan ne za ta fushe mu ta fushe mu in kuma zai fushe mu ba Allah ya kawo azaba da kake ba da za mu ce za mu kace da addini wai mu shiru akan waɗannan abubuwa amma wai wani akan wani kisa ayi gwai kuma a shiru a haɗe haɗe a ce za a haɗa a daina kafa da juna Allah ce zaka ai dole a ce ba wanda yake ya kyauta ya kyauta a gidanka haka kake yi a gidanka yanzu cewa kake yi zaka yi da dan giya da dan shorizo da kuma wanda yake yana maka sau da kafa ba ka ce ba wanda yake yana bin iyaye ka ce kai ka kyauta wanda yake mai bin kan shi kai kuma ce ba ka kyauta ba ka yi a gidanka ne sai ka ce mu zo mu hada baki baki dai mu shuru mu jira mu jira da shiya in ana magana a zo a rayu mu haɗu yadda muke haɗuwa da musulmanmu da wanda ba musulmanmu ba mu gyaran kwalbati la kake magana mu zuwa da wanda yake suna da baya sunna a zuwa hadu wasu abubuwa da shafi musulmai mutum kare shi wannan ba mu ce maka wannan matsala ne ba mu ba kashi muke magana ba amma mu san me kake magana mu mun san abin da yake magana shi yana magana shi waya da kafa juna to ya ni ne da cewa sunna a qur'ani shi kada ya fara shi ya fara ba wannan raddin ai in mazala ne mazala shi ma san da yake ta kulliyansa da waye kul wallahu duk ba cewa suka yi su ma sun yadda sun yarda su dan sun zamo amma dai ya daina aiwata musu ababen bautar su magana ya daina ne Qur'ani shi ba da kawo wannan ai madina da siya dole a ce kafiri kafiri dole a ce fasiki fasiki dole a ce dan bid'a dan bid'a dole a ce mu'mini a ce mushi mu'mini kawai dole ai wannan in ana son zama zaman lafiya to ai madina da siya kawai ai madina da siya amma dai maganan a dinga kawo gaba ana waye wannan duk bai taso ba tunda kuma za mu za mu ki wanda yake ma ubangiji tawaye dole kuma mu ji shi a rai la tatakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya wannan haka ubangiji ya faɗa ba yanda muka iya kar ka ga wai ba wajin ya hada muku wa gari ya hada muku waye ka ga dan adawa da kai eh addini na ne yace dole zan yi adawa da kai saboda kai baka sunna kai ma kai adawa da ni dan saboda ban bid'a ba shi kenan ba amma dai dole wani abu ya hada muku zo mu zauna mu tattauna anguwa ta hada mu lamarin duniya ta hada mu ana ana muna fuskantar arnawa da suke nema su su murkushe mu baki da muka tattauna wannan ba matsala amma dai addini dole a cewa addini yadda yake Allah ya kyauta malai yake cewa wa arabta ishtidada da kirin rasul ala man ashraka bihi ta'ala fil af'al kuma ka fahimci yanda tsananin mazala yayin inkari akan wanda yayin ubangiji shirka a baban aiki ko da aikace aikacensa shi ko kuma aikin ubangiji yace wani ke yin aikin wal aqwali ko kuma zantuttuka magana ce zai yi ce ya babu ubangiji da wani a wato wannan maganar tasa yace ya rage da rawanin sarki wannan a magana ne ka gani ya rage da rawanin sarki wanda ya kamata ya samu tauhidi a baki wal irada da kuma nufa wato abin da ke cikin zuciyarsa abin da ake nema ubangiji ma ubangiji shi sai aka je aka ubangiji gama da wani mahaluki ake son kuma shi wannan mahaluki ya bada rada shi ma ya amsa kamar ta kaddama zikiru kamar da misalan sa ya bayyana in ka fahimci haka in fataha laka babul jawabi ala su'al wannan zai bayyana maka babun amsan wannan tambayar da kai ku tuna tambayar da yayi tambayar da yayi shine tambayar da ya can a baya cewa shin wannan da kuke cewa me yasa wato ya zama wannan shirkan da kuke hana mu ya zama ubangiji baya yafe shi baki da dan me kuma me yasa wannan shirkan da kuke cewa shirka nake yi shari'a ne ta kawo cewa haramun ne ita kadai shari'ar ko ko an ga ta ba wannan haramun ne to shine malai ya kawo mana misalan da shine zai bada amsa dai wannan amsa bai bayar ba zai bada amsa din amsa guda biyu da tambaya guda biyu da aka yi malai ce fala kullu sai mu ce i'lam ka sani anna haqiqata shirki haqiqanin shirka tashbihul makhluqi bil khaliqi وتشبه المخلوق آه بالخالق او تروا لك اتي وتشبيه المخلوق بالخالق اما wannan yana ma da ya kawo tashabbuh shine daidai yace hakikanin shirka da ga baya fita daga ɗayan abin da guda biyu tashbihul makhluq bil khaliq shine ka samu wani abin bauta na ka samu wani mahaluki wani ubangiji ya halicce shi sai ka kamanta shi da ubangiji kamar ba kamar annabi Musa kamar wa kamar duk wani shehu da ake ganin za a cincida shi a kashi matsayin Allah ce tashbihul makhluq bil khaliq sai kuma na biyu wa tashabbuhul makhluq bil khaliq da kuma a samu wani mahaluki shi kuma dan ji da isa shi kuma ya rika ya kafa kansa wajen abin bauta shi din yana ganin yayi kama da ubangiji shine a rasbobin ubangiji wanda ubangiji shi kadai ce sabai irin wannan sabobin ya fama kansa ya aure girman kai ya fama kansa ji da isa da kafaita ya fama kansa yace ba alhi lakum ilahin ghairi ku bauta min kawai to kaga wannan yayi ya kamci ne a karan kansa ya kamanta kansa da ubangiji to duk zamu zo malam zai magana akan waɗannan abubuwa yace amma al-awwal amma na farko shi tashbihul khaliq bil tashbihul makhluq bil khaliq wasu mutane su dauki wani mahaluki su tincina shi matsayin ubangiji yace fa innal mushrika shabbaha al makhluq bil khaliq zaka samu shi mushrikin a wannan babi ya kamanta wato mahaluki ne abin da aka halitta da shi kashi mai halittar shi kansa fi khasaisin ilahiyya akan abin da ubangiji shi kadai yake batar wani abubuwan ba wanda ke daukar wannan sifa na ubangiji ya ayafa ma kansa face sai dai wanda ya da'awa amma asalin mai yi shi ne ubangiji wa hiya tafarrud bi milki dhurri wan naf'i shine kadaitakan ubangiji da mallakan cutarwa ko amfanarwa nan zaka ya ce bi mulki amma dai na fi tsammanin bi milki da wata kasa daga malika yamliku milkan mallaka in ka ce malaka yamliku mulkan mulki mulki ba shine mallaka ba a kusa da alaka dai amma ba shine ba a mana ce a tafarru bi milki dhurri wan naf'i a wani kajara milki wa ya tafarru bi milki dhurri wan naf'i ubangiji shi kadai ne ya mallake ke da mallakin cutarwa da amfanarwa wato babu wani mahaluki dole mu ji cewa babu wani mahaluki da yake dakikanin iko na ya sa wani bawa ya cutu ko ya sa wani bawa ya samu amfani shi ubangiji in ka ga ubangiji ya maku ruwan sama kun sha ubangiji in ya kaddara muku fari ubangiji ya muku wannan aikin sai dai ku je ku dansa ku je ku ce ya ubangiji idan laifi muka yi a yafe mana wannan shine hakikalin milku dhurri wan nafi daga lokacin da ka dauki waɗannan wannan sifa ku guda biyu mallakan amfanarwa da cutarwa ka ba mahaluki shi ɗaya ba kuma ka ba shi a matsayin sababi ba ka ba shi a matsayin shi ne ma ke yi Allah ta'ala ba ya cewa a harkar yanzu amma Allah ta'ala shirka a aikinsa a tafiyar rububiyya an samu matsala misali wani ya rika ganin cewa kuɗin da yake yi kawai saboda malami ware ne ruwan sama da yake samu saboda wani mutumi ne da yake ya yarje masa su suna waliyai biyayya da aka samu ruwan sama da haka idan baka waliyi biyayya ba ba za ka samu gonar ka ta kyau ba kaga yanzu ya dauki albir wal naf'u ya ba wannan mahaluki din to amma shi ko dan adam Allah ta'ala abin da yake so kai kai shine wato ka dauki cewa dukkan wannan abubuwa yana hannun Allah ta'ala amma dai ubangiji a sunna kauniyarsa ya halitta akwai sabab shi kuma sunansa musabbib wato ba wai suna wanda ake sunansa na na kiranye ba ina nufin shi ne musabbib din shi ke halitto maka sababin in ya ga dama wani shi ke baka kuɗi duk kullum rana zai baka kuɗi za ka ci abinci ran da bai baka ba ko ran da ya mutu ubangiji a ranar sai ya kawo maka wani a shi kaga ba shi ba shi ke asali ke baka ba asalin wannan wato arziki yana wurin mai kawo sababin dan shi ya kawo shi lokacin da ya kusa da sababin kuma sai ya ƙara bata to shi ne ubangiji al-musabbib shi kuma sabab shine wanda ya sa maka a tsakiya ubangiji ya sanya maka sha ruwa kishi zai tafi amma hakikan wanda yake tafi da wannan kishin wanda ya kaddara cewa ruwa sababi ne zai tafi maka kishi shine ubangiji in ya ga dama yayin da bai da wannan ruwa ya tafi maka kishin ba wanda ya wani hatsari ko ya ji wani ciwo sai ga cewa a bashi ruwa a bashi ruwa duk ka bashi ruwan duniya ruwan da ba zai ishe shi ba Allah bai ga dama ba kaga ashe wannan shi sababi ne to abin da shine ka tabbatar da sababiyya in ya cancanta ka gode ma shi wannan sababin sanadin ka gode masa amma Allahu alladhi sabbaba yusabbibu tasbiban shine yazo ya sabbaba maka to shi wannan ka bashi wannan milku zurri wannan fi shi kadai wannan shine abin da ake wannan shine gaya tauhidi to duk ubangiji shi ya ce da waɗannan abubuwa wala abadi wal man'i da kuma yin baiwa da kuma kin bayarwa wanda yana hadin ubangiji faman allaka zalika bima khaluqi duk wanda ya rataye waɗannan abubuwa da wani mahaluki yace mahaluki nan shine yake samu wata hanyar sa faqad shabbahu bil khaliq ta'ala to yanzu ya kamanta wannan abun halitta din sanadin ya cincin shi ya kai matsayin ubangiji shine musabbibi kuma yayi ma Allah ta'ala shirka wa sawwa baina turabi wa rabbil arbabi ya kuma hada tsakanin ƙasa wanda ƙarshen shi ƙasa ne da kuma ubangijin ƙasar kaga yayi zalunci yayi zalunci a wannan yana zuwa kamar ababi mataki kamar uku haka wajen sababi da dan wani lokaci sababi da sababi muna da matsala wajen iya tabbatar da shi yayin da ubangiji ya ba mu ruwa ya ba mu wato mukaddara wani mutum ya maka hanyar aiki ka samu aiki ko haka ne zai baka miliyan daya ai za ka gode masa manzala ya ce baya gode ma Allah wanda baya gode mutane za ka gode mutane sababi abinda ake bukata ka ji cewa ubangiji ne ya ya wato koro maka arzikinka ta hanyar bawan Allah shi ba ka gode maka abin shi na sababi idan zuciyarka ya rataye cewa wane shine bangon in babu shi babu arziki ka balbalce kama Allah ta shirka ka dauki abin da yake asali na ubangiji ne ka ba wa na mahaluki ka ce ba wato bango ya fadi in ba shi ka balbalce dan me za ka faɗa haka in kuma ka yaji akwai ubangiji ubangiji shi ke bashi amma kuma sau tsabar raki da zata yi zuciya ya sa ka koma kawai ba ka ganin ubangiji ma ka koma dai wannan mahalukin kawai kake kallo kamar za gani yara ko mun mace ta alakanta duk wani hukunta akan wani mijinta ko kuma baya bai shi shi in kane kamar lokacin shugaba buhari ai da yawa daga ci amma allah shirka din allah ya fi mana ai tabbas amma allah tana shirka shirka a babinsa shi ne a rika muka rika ganin cewa kawai ai da zarar wanda bawa Allah ya hau to fenti ma a gida za a zo a baka kana kwanci za a rika baka wani wasu abubuwa kaza kaza kaza kaza kaza kaza maimakon mu mai da lamarin zuwa wurin ubangiji mu ce ko ubangiji ya bashi nasara mu roƙa mishi tawfiki na ubangiji muka ganin wannan bawan Allah shine kawai mai gaskiya shine da ya hau da ƙarfi da yaji ana so a yi ko ba ko ba so a yi zai kakkarya kowa ɗan kasuwa da ma zalunci ba ɗan ce iya kakkarya su wannan ai ba mu ce shi ɗin ubangiji ba ne amma saboda ratayewar zuciya zuciyar ta riga ta faru har ya zama da mun saukar da shi a masauki na jin cewa ma shi ne kadai bai yi Allah ta'ala ko sai ba mu da wayo eh shi kenan kaga sai mu kuma eh ma kuma mala ce to kamanta ubangiji da wani wanda ba ubangiji ba to a hankali ka ɗauki kammalalle kamar ubangiji da wanda kake kaskantacce kamar bawansa ka ɗauki wannan bawan ka kai shi matsayi na kammalalle to ai a hankali wannan yana nuna wato takarci kuwa ta ce fa ayyu hujurin wa zambin a'zau min hadha to wani fajirci ne wani zunubi ne ko wani girma kuma a shi kaga a hankali ma shirka ba daidai bane wannan shine annabi ne sai a gane ita a hankalce ma in ka tsaya kai tunani shirka ba daidai bane kamar mu cewa wai ai ba zai yi a wato aje a ce za a bauta ma Allah mu ta hanyar wannan shirkunan sai ka ce a'a ka ga yanzu ai ka kafa kamanta Allah ta ayyana da sarakuna yanzu shi yanzu sarki yana bacci yana da jahilkan abin da bai sani ba akan tufa shi ba daidai ba yana kwanciya da matayensa yana da bukatuwarsa shi ma wasu zai je zaga kafin dawo ya zaga na ayi wasu abubuwa yana zaune kujerarsa bai sani ba akwai wata turuwa a wajen bai sani ba to ashe kaga shi yana bukatar wasu protocol ne wasu wanda za su zama yan tsari tsakanin ka da shi saboda gajiyawansa to kai kuma yanzu ubangiji ya ce maka shi ba ce wannan gajiyawa shi kammalalle ne to yayin da kace zaka bauta ma ubangiji ta hanyar yin tsakiya kaga wato a hankace wannan ba daidai bane ka kamata ubangiji ne da wato at-turabi wanda karshen shi kasa ne da kuma rabbul arbabi ubangiji wato ubangiji iyaye giji baki daya mala yace wa'lam to ka sani ya kai ga karatu anna khasa'isal ilahiyya ka sani cewa ababan da ubangiji shi kadai yake banta da su al-kamal al-mutlaq shine wato cika ta kowace fuska sakakken cika inda kana neman kamala cikakken kamala to wannan shi ubangiji shi al-kamal mutlaq ba mutlaqul kamal ba akwai kamal mutlaq shine wato al-kamal wanda yake al-akmal wanda yafi komai cika ubangiji to shi ba shi wata nakasa ko da da sofa da farci al-kamal mutlaq min jami'i wujuh ta fuskan ta dukkan fuskoki alladhi la naqsa fihi biwajhin min al-wujuh wanda wannan ubangijin bai da tawaya ta kowace fuska daga cikin fuskoci to idan ku haka ne wa zalika yujibu an takuna al-ibaratu lahu wahdahu to idan ni ubangijin shi kammalalle ta kowace fuska to ashe ya shine wannan ya gadar maka ka bauta masa shi daya kar ka gwara shi da wani wanda yake ba ba na kasashe ne shi kuma kar ka hada su biyu saboda zaka hada tsakanin wanda yake kammalalle da kasashe ne kuma akwai zalunci wannan ko na kasashen ko da ma'aiki ne ma'aiki duk girmansa bai kai matsayin wato Allah ta'ala ba don haka in ka kwatanta da ubangiji ma'aiki shi ko tauyayye ne ban ce ma'aiki na ce tauyayye ba dan wani zai ce ba aika shi ko masare da ma'aiki eh na ce shi in ka kwatanta da girman ubangiji shi darajar shi tauyayya ce wanda shi yake magana a wa aqlan wa shar'an yace wannan a hankali da shari'a wa fitratan kuma haka ubangiji ya kage halittu mutukar baka yadda wasu mutane sun wasa da halittar ka da ubangiji halittar ka da ita ba to kai ma a hankali da han da fitra karan cewa a bauta ma Allah shi ne wanda shi ya cancanta kamar yadda ka sani cewa iyayenka da suka yi hidima da kai tun kana ciki har lokacin da ka zo ka girma har lokacin da kai aure to su din wannan iyayen wato godiya da ya kamata ka musu da tukuncin abin da suka maka bai kamata ka kwatanta da wani wanda bai kai su ba sai dai wanda ya maka irin abin da su ma suka yi maka to kuma babu wani wanda wani wanda zai iya maka abin da ubangiji ya maka shi babu shi ya baka iska ya tarare rayuwarka ya mallaki amfaninka da wato rayuwarka da komai naka ba wanda isa ya maka shi ubangiji shi da Allah Allah yake sai yake ce mu Allah ya gaya mu muta wato mu kafirai cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu kaga sai da aka ce ka ce musu rayuwata ko minawa yanka na mutuwata menene na ubangiji ne bai da abokin tarayya a abubuwa wato duk wannan abubuwa ubangiji shike maka ta hanyar ubangiji ka same shi inda babu shi da babu kai to saboda shi yana nan da wannan shi kuma sai ya samar da kai ya samar maka sifofi na kamala to da haka duk abin da zaka yi na bauta to kaka ka fara ubangiji da wani a wajen abin da zaka bauta masa bauta kuma shine ka ƙwararruwar soyayya ka ji shi kaɗai kake so kuma shi kaɗai kake sanya wato dukka gaɓoɓinka suke da suna gabansa mana ce faman da ala zalika li ghairihi faqad shabaha al-ghayra bima la shabiha lahu duk wanda ya sanya duk wani wata ibada da zai yi ma Allah ta'ala ga wani Allah ta'ala to faqad shabaha al-ghayra to wannan wani ya kamanta shi man la shabiha lahu da wanda bai da kini ba baki da shi hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad ubangiji ya daina cewa laisa kamithlihi shay shi bai da wani tamka gare shi a zatinsa a sunansa a sifofinsa to kai kuma kaje ka dauko wanda yake ko ma me zaka faɗa kamar jibrilu ko ma me zaka faɗa kamar ma'aiki to a wannan siffa da ubangiji ya ba su to suna da wasu mahalukai da suka yi tarayya da su in ka gana maka ce uban mazala ba wanda ya kai shi gaskiya eh ka ce ba wanda ya kai shi ba kun gaskiya ba wanda ya kai shi kaza ba wanda- amma akwai wanda ya tarayya da shi amma dai shi ya fi yin wannan mutum jibril a malaiku ba wanda ya kai shi eh ba wanda ya kai shi amma akwai wanda ya tarayya da shi amma shi ubangiji ba ma wanda ya tarayya da shi a sabobin sa ne shi ba wanda ya tarayya da shi a hakikanin sabobin sa a sura wannan ana iya samu a ce kana gaskiya ubangiji ma shi ma yana da gaskiya a ce kana da- wato ah, ah, kana gani ubangiji na gani amma ka yadda ka ce ganin ka da gan- irin ganin ubangiji ne wa ya isa ganin da yake in girma ya girma sai ya zama dudu kuma sai an sa tabarau ganin da yake tsakanin nan da can sai daga ga kawawalliya kuma baka iya gane wai wancan namiji ne ko wace ce baka iya gane wai wancan wai teku ne ko kuma titi ne baka gane ba titi ne zaka biyo amma gaba sai ka kamar ruwa ganin ka yana maka zaki amma ubangiji shi kuma gan- wanda ke nesa da wanda ke kusa ba wato ba su da bambanci wani lokaci an magana ma da ce wal shuddati qubhihi saboda munin wannan shirka munin shirka a hankalce ma wata bammunihi ghata zulmi da yanda kuma shirka ya zama ya kunshi kolalwan zalunci da babu kamar sa a duniya akhbara man kataba ala nafsihi rahma sai wannan ubangijin wanda ya wajabta ma kansa zai yi mabayi tausayi da rahama sai ya ba da labari annahu la yaghfiruhu abadan cewa ba zai gafarta ma wanda ya yi shi ba har abada haka ai ka wannan zunubi yayi zunubi kuwa duk rahamar ubangiji yana cewa rahama ta ta, ta wato riga ya fushi na wato abin da ake magana idan akwai dalilin da yasa ubangiji ya maka rahama ka kuma zo da wani dalilin da yasa ubangiji ya fushi da kai to saboda ko da sun kankanta sai ubangiji ya fara gabatar da rahama saboda rahama ita ce abin gabatarwa a wurin ubangiji ba ba fushinsa ba saboda haka to amma tare da haka ubangiji ya rantse ya nanata cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya yi ma ubangiji shirka cewa ya haramta mishi aljanna ubangiji ya faɗa wannan magana cewa ya haramta mishi aljanna sai yana nuna maka cewa wannan a hankace ma bai dace dan adam yayi ba bai dace yayi ba wa min akhsa'is ilahiyya daga cikin a khasa'is abinda ubangiji yake banta da shi al-ubudiyya shine wato bawa ya bautar da kansa ga Allah ta'ala shi daya al'ubudiyya shine bautantaka na bawa kaga anan ka ce shi zaka bauta masa shi daya a dole ne a samu bawa a dole a samu bawa in ka bi sai mu tsaya insha Allah an gode a dole a samu bawa ya zama ya bautar da kansa baki daya zuwa ga Allah ta'ala shi daya wato aka ce ya bautar da kansa tun daga zuciyanka ka ji cewa asalin cik- cikan ɗebe kewa da asalin wannan ubangiji da ya halicce ka ne yake baka ci da sha da iska kwatankwacin ya- yanda iyayenka suke da suke wato zama wato dole ka musu biyayya saboda sun haife ka sun makaza sun makaza sun makaza to shi ubangiji da ya halicce iyayenka kuma ya sa ya ya ba su wato laushin zuciyar da za su yi maka ai dole kai masa dole ka zama shi kaɗai kake bauta to a zuciya kenan sannan kuma sai kuma jikinka baki ɗaya abun kafin jiki wato harshenka dole zama harshenka ka zama ka tsantsanta ma ubangiji harshenka shi kaɗai kake bauta ma duk abu da suna shi bauta to Allah ta'ala shi kaɗai za ka yi ma wannan sannan kuma sai gaɓoɓinka baki ɗaya alaku ga muna yawan nanatawa ba kuma za mu gaji ba a ko da jama'a ba sa son mu daga yawon nanata wannan magana to sai mun jefa musu ita kowa ana so ko ba a so dole mu rika gaya muku cewa wannan risinar-risinar da ake yi wannan babu inda aka ce za a risina a cikin addinin musulunci la a shari'a manzon Allah ko su Qur'ani ko sunna duk inda zaka je ka dago ka je ka je ka dago na abin da yake ba shari'a manzon Allah ba amma dai shari'a manzon Allah shari'a sai aka saukar masa ba shari'a wani annabin ba ba inda aka ce ka durƙusa ka gaishe da wani rubudiyya ne aka faɗa aka ce wato ka bautar da kanka ga Allah ta'ala shi kadai Allah ce la taqum illa illa ala saqil hubbi wa dhulli wanda dole ta zama ta tsakiya tsakanin soyayya da kuma kaskantar da kai wannan insha Allah ta'ala in muka zo karatu na gaba za mu tashi akan wannan gaba saboda bayanan watakila muka fara ba za mu iya ƙara sawa ba a ta yadda bawa zai zama ya bautar da kansa ga Allah ta'ala shi daya kuma in ya zama duk wani jikinsa ko zuciyarsa ko bakinsa ya bautar da shi ga wani Allah ta'ala to ya ba Allah ta'ala shirka fa amma Allah ta'ala shirka a kula a shiga da kyau a shiga a kula kwarai da gaske kada ka ɗaukar wani abubuwa sana da sauki a mun muna faɗa muna rayatawa durƙuso babu inda aka ce shari'a musulunci a zuwa durƙusa mutum na hana na ce ni in kai ka ga da- kana ganin wannan abin kai ya halitta a maka ni personally ni a wato bai cancanta ni ka rika mun abin da ni ban ce zan ban ce zan bauta ma Allah da wannan ba na sha faɗan cewa ni ba na son wannan durkusa yara matasa galibi matasan nan sun fahimce ni ba sa durkusa ba amma wani abu da ya baka mamaki daga wanda ya haife ni sai wanda ya yake ya bani shekaru ta ta ka ji cewa na ce ban san a dinga durkusa ko ka dinga durkusa mu aka ga baka mun adalci ba wannan addini na ne na ce wannan ba daidai ne a durkusa ba ai roƙon Allah laka min ka ce ni ma Allah sa in ci jarabawa lokacin da ne samu farin gemu ka gani zan dan kauda kai kuma dan kauda kai ba eh to ai gaskiyan al'amari ne saboda wasu mun ga sun samu farin gemu yanzu da can suna matasa sun faɗa yanzu suna farin gemu kuma suna jin kaikayin su hana dan me ba ka hana ba dole ka saka ka ce wannan ba daidai bane wannan ba kuma wannan tarbiyyar shi kenan yace yace ba na ce kar ka sake rubuta mun ba ba zan ƙara amsa gaisuwan ka ban ka rubuta mun to da Allah ba na san ba masu aje haka saboda muna ganin girman wato iyayen nan namu da yayi na wanda suka girme ni wato shekaru da yawa da Allah kar mu kai ga haka ni dai personally ko da wato kai baka fahimci wannan karatun ba to ni wallahi na fahimci wannan karatun kuma akan ta nake nema in mutu da Allah magana durkusa wannan a hakura ni yaron ka ne ko kai ne kanka a tsaya tsaran tsaya a tsaya sosai a tsaye cak mu gaisa har yanzu da ni yaro ne da saurana ba ma shi kashi ka 40 ba so kaga ina da sauran abubuwa in dai da rayuwa in dai da rai da rabo abinda muka ji Allah ya ba mu lada abinda muka sallallahu alaihi ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته